إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan uku hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da hudu ga watan oktoba a gregorian calendar dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasar ɗinmu na saba'in da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fikihin sunnati a wal kitabil aziz da doktor al'allama abdulazim albadawi allahu ya rahamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da abubuwan da aka kyamata aikatawa a sallah ma yi ƙurahu fi'ilu ko fi sara abubuwan da aka kyamata mutumin da yake sallah ya dinga aikata su ko ya aikata su muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan abubuwan da ake karanta mana ya kuma karɓa mana ibadar kuma karɓa mana wannan sallah wacce take mai albarka domin bil haƙiƙa wannan sallah ita ce babbar ibadar da bawa ya kamata ya mai da hankali dangane da ita ya kuma kiyaye ta ya kuma kula da dokoki da suke da alaƙa da ita bayan kasancewarsa musulmi wanda yake da kalmar shahada ingantacciya allah ya shirya da mu to za mu je kan babi na gaba a babi na salatun tabawar salatun tabawar wato sallolin na bilbil ko ka ce salawatun tabawar ko ka ce salatun tabawar wato sallolin na bilbili ko kuma sallar na fila farko dai faduluha menene falalar sallolin na bilbili tun da mun ji falalar sallolin farilla قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك حديثي دقى أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الله يحقى مدشاء الجنة yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah lalle farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa a ranar tashin alkiyama min amalihi daga cikin ayyukansa salatuhu ita ce sallashi duk abin da ka yi a duniyar nan na ibada farkon abin da allah zai ce wa mala'iku su bincika bar ita ce sallah na fata an fahimta kuma idan ta bincikenta ya zama ba matsala to sauran abubuwa da duk ka gabatar ba za a bincike musu ba yanzu wannan ya nuna sallah tana da falala ko ba ta da falala tana da falala ya nuna tana da wata martaba ta musamman ko ba ta da shi tana da shi a ce duk ayyuka azumi zakka aikin hajji duka biyayyar iyaye kyautatawa sadaka duk wani aiki da ka sani na alheri da ka yi a rayuwarka to Allah zai binciki sallah ne a karan farko ita ce kawai zai sa a bincika ne daga zarar sallan nan an samu ta miƙe ɗoɗar to shi ke na baka da matsala to wannan ya nuna mana a he sallah tana da fadana fa in saluhat manzo Allah ya ce idan sallan nan ta gyaru faqad aflaha wannan mutumin ya rabauta wa anjaha kuma ya tsira ya rabauta kuma ya tsira ya yi nasara annaja ya tsira ya rabauta wa in fasadat in kuwa ta ɓaci faƙad khaba wannan ya taɓe wa khasira kuma ya yi hasara khaba ya hubu khauban shine abu ya rugurguje ya watse ya tarwatsa faƙad khaba man hamala zulma ko yace wanda ya ɗauko wa kansa zalunci ya rugurguje ya rushe faƙad khaba man iftara kuma har ila ko wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah ji ma ta yi fa'inin ta ƙasa min faridacin shay'an idan aka bincika a sallar bawa sai aka samu wasu daga cikin farille sun samu tawaya sun samu naƙasu sun samu tasgaro ƙalar rabu tabaraka wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka sai ya ce unzuru ku mala'iku ku duba hal li'abdi min tatawwu'in bawa na yana da wasu sallolin nafilfili da yayi ina fata an gane an samu wasu azhar azhar ɗinka kusan guda 500 Allah ya sauwake sun samu damuwa a cikin rayuwarka gaba daya ya ka samu azhar guda 500 azhar guda 500 ta shekara nawa kenan na wa bai lissafa mana kowane sati ana samun azahar nawa ana samun azahar bakwai azahar bakwai to azahar ta ɗari biyar ta zama ta sati nawa kenan
shekara ɗaya
Prof.
shekara ɗaya eh da wata nawa
da kusan wata bakwai shekara ko takwas da wata nawa bakwai ko takwas ko eh ya yi kokari fa problem ne fa da gaske yawa shekara ɗaya da rabi ko da kusan wata shida ta na shekara biyu shekara eh shekara ɗaya da wata hudu da kwana ashirin
shekara ɗaya da wata hudu da kwana ashirin an gane ko to a samu waɗannan azahar ɗin duka sun samu matsala ai kaga wallahi in ba Allah ne sauye mutum zai wahala ya haye to sai Allah ya ce a duba kana da nafilfili salloli nafilfili da kai idan aka duba aka ga lalle duk bayan azahar ɗin nan ai dama kafin azahar za mu zo mu ji kafin azahar ana yin raka'a hudu ko bayan azahar ana yin raka'a biyu ko ko kafin azahar a biyu bayan azahar a biyu to sai aka ji baka wasa da waɗannan sai a ce to tunda ita azahar ɗin ta farilla ta samu matsala a ɗebo wannan na filfilin da kake kafin azahar ko bayan azahar a cike ma gurbin azahar ɗinka yanzu da Allah jama'a nafila tana da rana ko ba ta da rana tana da rana to yasa yawan tashi da mutane suke yi daga an idar da sallah mutum ba zai yi koda raka'a biyu ba ya tashi ya fita ba karamin sharri bane ba za ka san matsala bane sai ranar da aka zo ana ma kididdigar salloli a nan ne za ka gane kayi tafka mummunar asara haka kuma ƙin tashi da mutane suke cikin dare sina filfili shi ma ba karamar masifa ba ne za mu zo mu je annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake kula da waɗannan nafilfili baya wasa da su kuma ya faɗi maganganu masu kama hankali da zuciya dangane da musulmi kan cewa kar ya dinga wasa da waɗannan sandolin shi ne ke cewa unzuru ku duba ku mala'iku halli abdi min tatawwu'in bawa na yana da wasu nafilfili fayukammalu biha man taqasa min al-farida sai a kammala masa abin da ya samu na kasu na daga cikin farillai thumma yakunu sa'iru amalihi ala zalika to ban abin burgewa da ban sha'awa manzo Allah sai ya ce sai abu sauran ayyukan kama gaba ɗaya wanda yake da nafila da farilla duk wanda farillar ta samu matsala sai a ɗebi nafilarsa sai a cika ma azumi sai a duba ka yi ramadan guda nawa shekara nawa a rayuwarka shekara talatin misali ko arba'in sai aka samu a cikin na shekara talatin din nan akwai na wasu watanni ko shekaru uku ko hudu an samu matsala lokacin ana ana ana ana samartaka an balaga shari'a ta hau kanka amma dai ka yi kawasa da azumi wani lokaci kana yin azumin amma kana aikata wasu abubuwan da suke lalata azumin kai ma baka san azumin ya lalace ba to sai a ce ku duba ku ga yana yin litinin da alhamis ko yana yin azumin kwana uku a kowanne wata na fata ana fahimta ko kuma a'a yana yin azumin sittu shawwal idan ramadan ya kare ko kuma yana yin azumin annabi dawud ne yau ya sha gobe ya ci abinci ko yana yin azumin arfa na fata an fahimta eh ko kuma yana azumin tasu'a da ashura da sauran azumin muka na taɗauri waɗanda aka samu kana yi sai a ce to a ɗebo su a cike ma gurbin azumin da baka yi abin nan azumin da ya samu matsala na farilla to kaga yanzu da baka azumin na filfili kaga kana da matsala ka ko ba haka bane muna da matsala da mamaye dole ne mu dage akalla akalla idan ba za ka iya jurewa azumin ko litinin da alhamis ma'ana duk satin duniya ya zama kana da azumi kwaya biyu duk satin duniya akalla in ba za ka iya wannan ba ka tabbatar cewa a kowanne wata ka samu azumi kwaya uku kowace goman farko na wata ka yi azumi ɗaya ko ran litinin ko ran alhamis haka idan goma ta biyu ta zo kai azumi ɗaya haka in goma ta uku ta zo kai azumi ɗaya ko kuma ka bari ka tsara yadda annabin ya faɗa ranar sha nawa sha uku sha hudu sha biyar shi kenan sauran ranaki kai ta cin gayan ka karka damu waɗannan da za ka yi tun gayi duk wata su ne wanda idan aka bincike azumin ka aka samu ya samu tasgaro su za a ɗebo sai a zo a cika ba to haka in ka taɓa yin aikin hajji kaga wani za ka samu ya aikin hajji guda biyar ko goma a rayuwarsa ko? to ta iya yiwuwa ta farkon ma da yi da ke ɗan koyo ne ya ma ɓata aikin hajji ma bai sani ba Allah bai karɓa ba sai ya sake komawa sai ya zama kuma takar ya ƙara komawa sai ya zama takar sai a duba a ga ta farkon nan da ya yi ba ta karɓi ba eh to akwai wata da ya sake a matsayin nafila na fata fahimta shikenan eh akwai ta karbi ita ba matsala eh to a mayar masa gurbin waccan shikenan kawai jama'a na fahimtar magana da kyau ko zakka ta iya yiwa kai zakka amma baka bi dokokin zakkar ba ka bata abun dubu ɗari biyar ne zakkarka a shekara maimakon ka rawa mutum hudu ko mutum uku kowa ya samu jari sai ka tsuntsunka ta dubu ɗaya ɗari takwas takwas da hamsin hamsin na fata fahimta kaga ba haka ake yi ba aiko to kuma daga baya sai ka gane ba haka ake ba sai ka abin da sai a ce to a cike ma gurbin waccar da kai ba daidai ba da waɗanda kai menene daidai kawai dai ma'anar thumma yakunu sa'ira amalihi kaza sa'iru amalihi kadhalika sa'annan sauran ayyukansa sai su zama haka ma'ana duk aikin da yake da farilla da nafila to in farillar aka samu ya samu matsala sai a cika tama da nafilarsa yasa duk aikin da ka san akwai nafilarsa akwai farillarsa to bayan ka kula da farillar to ka dinga kokari kuma kana yin nafilarsa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda zai taimaka maka a filin tashin alkiyama lokacin da aka zo ana kididdigar ayyuka aka samu ayyukanka suna da tasgaro Allah ya yi mana wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne sahihun ka duba a nasa'i ya fitar da shi haka turmidi ma ya fitar da shi istihbabu kauni hafil baiti daga cikin abin da ake so dangane da nafila an so mustahabbi ne a yi ta a ina a gida kar a yi ta a masallaci mun tattauna wannan matsalar a baya can an jabirin kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته fa inna allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nura daga jabir dan abdullahi Allah ya hada mu da jabir a jannatul firdaus jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qada ahadukum as-salata idan ɗayan ku ya kammala sallar safi masjidihi a masallacin anguwarsu to fal yaj'al li baitihi nasiban min salatihi yayi kokari ya koma gida ya sanya wani rabo na sallarsa a cikin gidan shi kaji in ka gammala farilla a masallacinku annabi ya ce ka koma gida ka yi menene ka yi nafila fal ya ja'al li baitihi nasiban min salati ya sanya wa gidan shi rabon sallar shi wani rabo daga cikin sallar shi ma'ana nafila kenan ya gama azhar sai je nafilar da ake bayan sallar azhar a ina a gida amma ku lura ta iya yi wa wani idan ya fito daga gida tun karfe takwas ko tara shi da gida kuma sai takwas ko tara na dare ko to karkace tun da an ce haka ba za ka yi a masallaci ba a'a ku lura da wannan ko ba za ka yi a shagonka ba ko a rumfar kasuwarka ba ina fata kuna fahimta tun da mustahabbi ne ba wai dole ba ne ina fata an gane idan kana da irin wannan uzurruka da suke hana ka komawa gida domin su sahabbai fa ina so ku gane su sahabbai fa hayaniyar da muke da ita a yau ba su da ita a zamaninsu su daga masallaci ne sai gida sai kuma mutum in zai tafi kasuwa ko neman abinci ko gona shikenan an gane magana da kyau ko saboda haka daga sun yi kazahar gidansu suke wucewa da haka sai mutum ya yi azahar ɗansa sai je nafilarsa ta bayan sallah azahar kuma dama kafin ya fito ya yi nafilar da ake yi kafin mai azahar in ya idar da farilla sai kuma ya yi ta bayan azahar kuma to amma mu yanzu rayuwarmu mafi yawancin ta ma in ma baka ce gaba ɗaya ba ta ƙare ne wasu falillahi alhamdu a gurin aiki ko a ofis masha Allah tabarakallah wasu kuma Allah ya sauwaƙe a hayaniya da bankaura haka ne ko ba haka ba mutum ya fita ni kansa bai san ina ya nufa ba e ta yawo a gari kawai to kaga ina maganar abin nan sannan wasu farillan ma ba sa yi balantana su kula da yin nafilar ba haka ba ne to ana magana ne da waɗanda suka san me suke kuma suka rungumi wannan addinin da gaske to in larura ta same ka kai ma'aikacin gwamnati ne a ofis kake wuni kai dan kasuwa ne a shago kake wuni ko a a kai ma'aikaci ne na lebura a can kuke wuni in kun fita sai karfe biyar na yamma shikenan wannan guri da kasance kanka a kan nan za ka yi farillar kuma a nan za ka yi menene nafilar ka don mustahabbi ne yin ta a gida din an so haka amma idan wata larura ta hana to kar a ce saboda wannan laruran ba za a yi ba ina fata ana fahimtar ba amma in dai kana gida domin akwai ranakun wucin ga ma'aikatan gwamnati ko wanda suna gida ba sa wani za ka samu asabar da ladi ba inda yake zuwa yana gida da yar jallabiyarsa ko ba haka ba ne yawwa to shi kenan sai ka tsabbaka wannan sunnan wannan kuma in dai haka rayuwarka take to yafi akwai wanda kuma shi kuma ya ware wasu kwanaki baya fita kasuwa yaransa ne suke fita to idan kana da irin wannan sai ka dabbaka wannan sunnar ko kuma ya ware wasu awanni akwai wanda na sani ba sa fita kasuwa sai karfe uku na, rana ko hudu sai sun yi azahar sun yi la'asar sannan suke fita kasuwa saboda komai ya saitu yaransu suna musu komai kuma sun rike amana don haka yana gida tafi da iyalansa kawai motsi kaɗan sai ji bai zai ƙyarar sai ya ɗauka ya duba masha Allah to magas an gane maganar da kyau motsi kaɗan ya ji ƙyarar ya ƙara ɗauka ya ce masha Allah ko kuma daga shago a bugowa ya ce wani ya zo sayan kaza amma ya ce a sayar maka kaza mun ce mun kuma kaza ne shi ne muka ce bari mu buga ma an ka yadda a sayar mun ce a ba da ma karɓi kuɗin kawai habba wasu ai Allah ya musu matsayi wallahi yasa wallahi duk mutumin da Allah ya yi wa fatahi bai iya yin addini kuma ya taimaki jama'a da addini wallahi ya tafka mummunar asara kai da Allah yi wa wannan me kake nema kuma a duniyar nan kai ta sallah kai ta karatun qur'ani ɗan abin da kake samu kai ta yaga kana yaga wa wasu ko shi kenan sai kaga ka zauna lafiya duniya da lahira amma wasu Allah ya musu fatahi ba su kula da addini ba ba su kula kuma da al'ummar annabi ba fala saddaka wala salla fi bai yi sadaka ba fi bai yi kyauta ba fi bai gaskata ba shi bai abin Allah ya sauwaje so saboda haka wannan kenan so ga wanda duk yake da larura to sai mu'amalanci wannan nafilfili gwargwadon larurar da Allah ya dora shi sai annabi ya ce fa inna allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nura saboda Allah zai sanya haske a cikin gidansa a dalilin wannan sallar nafila da yake ka san ku hasken Allah ai ba karaman haske bane ko Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار سيتني نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Allah yana shiryar da haskensa ne ga wanda ya ga dama don haka in kana son hasken Allah in ji manzan Allah to ka dinga nafila a cikin gida Allah zai harma haske to idan aka ce haske fa magana ce dunkulalliya amma tana da ma'anoni da yawa daga cikin hasken Allah zai sa ka iyalanka su hau kan layi suna jin maganar ka kuma suna jin maganar Allah duk abin da ya shafi na doka ba sa karyawa kana yin magana kuma kowa zai amsa saboda me saboda ka raye gidanka da sallolin nafilfili sai Allah ya baka akarar gidanka a hannunka amma wallahi idan mutum ya watsar da Allah sai Allah madaukakin sarki ya kallafa masa iyalansa a kansa haka Allah yake wani daga cikin magabata yake cewa ko sabawa Allah ne sai na gani a cikin jakina ko a cikin gidana ce ranar da duk naga jakina yana min gardama in na hau yana tutsu yana watsa kafafu baya to na san na baro ta na yi wani abin da bai dace ba ko kuma ranar da na zo ina magana mata na ina daka mata tsawa tana mayar min to ina gane cewa ni ma na taba Allah ne an gane magana da kyau amma wallahi in ka hau kan layi Allah sai ya rungumo ma duk abin da ke karkashin ka ya ajiye shi a gaban ka sai yadda kai da shi saboda ka ba Allah Allah ba mu ikon bin shi don haka haske ya shafi wannan iyalanka tarbiyyar 'ya'yanka duka yana daga cikin hasken da Allah zai samu tarbiyya yara su zama akan layi ko baka nan za su fita masallaci a jam'i tare da su wata ran sai kayan ko kai kama kara kawai sai kaga ɗanka yana shiga masallaci da Allah akwai daɗi ko babu akwai abin farin ciki Allah ya shiryar ma da su amma kaga wani manan saboda shi din ma bai ba Allah ba yaran sun isu ba Allah kuma yana jin takaicin abu shi bai san matsalar daga gurin shi bane yaran su kyabin Allah ya yanko ya ganshi a gurin kwallo ya yanko ya ji shi yana kaza yana ashariya abubuwa su kisaici ka watsar da Allah ne ka koma gurin Allah wallahi sai Allah ya kamo ma yaran ya zo ya zauna da su a gaban ka wannan shine gaskiyar magana ina fata an fahimci magana ya zamto gidanka akan sai ce kana nan ko baka nan wallahi muna hira da wani yace wallahi malam idan na fita a gidana mantawa ma nake da ina da mata ina da yaya saboda tsabar nutsuwa da kwanciyar hankali yace duk abin da nake so haka yake gudana a gida duk abin da na tsara haka yake gudana ko ina nan ko bana nan ko na sani ko ban sani sai na bar wasu tambayoyi sai na gane cewa shi din ya ba Allah ne sai Allah ya masa wannan dangantakar so saboda haka wallahi sirrin Allah ya sa ka zauna lafiya da kai da iyalanka da kai da harkokinka da kai da shiga da fitarka rumfar kasuwarka ofis ɗinka ko menene yana da alaka da kai ɗin kyautata alakarka da waye da Allah don haka annabi ya ce Allah zai sanya haske a cikin gidanka idan kana yin sallar lafiya to daga cikin hasken akwai irin wannan daga cikin hasken Allah zai hana talauci ya zauna a gidanka a dai ci yau an wayi gari ba yadda za a yi in Allah ya da Allah zai hana wannan faruwa a gidanka sai dai wala Allah ba za ka yi kuɗi ba wannan kuma wani nasibi ne na daban kuma shi ma hasken Allah zai iya kawo kuɗin ma a nan a cikinsa ko ba haka bane Allah zai iya kawo kuɗin amma dai aƙalla za ka yi rayuwa kafafan lalaka wala alaika kai dai ba kai talauci ba kai kuma baka kuɗince ba za ka yi rayuwa irin wannan saboda wannan ɗabi'a da ka ɗauka to haske dai ga hina idan za mu yi magana a kansa a maganganu ne masu yawa kwarai da gaske amma dai a dunkule idan mutum yana nafilfili a gidan shi to Allah yana sa haske a cikin gidan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an zaid bin thabit anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khayra salati al mar'i fi baytihi illa salata al maktuba daga zaidu dan sabitu Allah ya hada mu da zaidu a jannatul firdaus zaidu ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis salati fi buyutikum ina jan hankalinku da ku dinga sallan nafilfili a cikin gidaddajin ku sai ce fa inna khayra salatil mar'i domin mafi alherin sallar bawa fi baitihi shine yayi ta a cikin gidansa illa salatal maktuba sai dai sallar farilla ita kan alherin ta ayi ta ina a masallaci annabi ya ce na hore ku ka duba alaikum ko alaikum duk abinda annabi ya ce alaikum na hore ku da yi ba fa kana magana ba ce fa babbar magana ce na hore ku da ku dinga sallar nafilfili a gidajen ya ce domin mafi alherin sallar bawa in dai ba farilla ba to ya yi ta ina a gida farilla ce nan kuma a masallaci shine alherinta sai in larura ta sami mutum to yin nan ba yadda ya iya shi kenan sai ya yi ta a inda ya fita kansa amma dai so samu ya yi ta a masallaci inda farin laci to haka kuma akwai hadisi wannan dai ne hadisin da malam ya kawo bai kawo wasu hadisai ba amma daga ciki akwai hadisan da malam bai kawo ba irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidajen ku makabarta ya zama ba kwa sallolin na filfili a cikinsa wato gida yana zama tamkar makabarta idan aka daina menene a ciki sallar na filfili domin ita makabarta ita aka hana a yi sallan farilla ko na fila a cikinta an hana saboda kar a dinga yin sallah ana kallon kaburbura sai zama kamar mutanen da ke kaburburan ake bautawa wannan shine sirrin da yasa annabi ya hana yin sallah a cikin mai a makabarta to idan mutum aka wayi gari baya sallar nafilfili a gidan shi to abin da yake fassaruwa shine kamar ya mai da gidan tamkar menene tamkar makabarta to kaga wannan kuma shi ma a wani magana ce ta manzo Allah wanda ke kara nuna mana muhimmancin yin sallar nafila a ainihin wato cikin gida an samu sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yawancinsu suna sallah a cikin gidajensu ba wai maganar nu haske da annabi ya magana ba a'a hatta mala'iku sukan taho ina fata an fahimci magana su zo su sauko har sama daidai saitin gidajen sahabbai ko wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin gidan shi sai dokin sai dinga haniniya zai tsinki ya dinga dumami a cikin jike yana neman tsinkewa idan ya ɗanyi ƙasa-ƙasa da muryar shi yana karatu a sallah sai dokin ya daina in ya ci gaba sai dokin ya ci gaba ya ɗaga murya sai dokin ya ci gaba yini bayan inda sallar asuba sai yake ga manzo Allah cewa ga abin da yake faruwa sai annabi ya ce ai karatun da kake a sallah ne mala'iku suka jiyo tun daga saman bakwai suna ta bi suna satin a ina ne wannan karatu a ina ne wannan sallah har suka gano a madina ne kuma a gidanka shine kana ɗaga murya suna karewa ƙasa-ƙasa kana ɗaga murya suna karewa ƙasa-ƙasa dokinka da ya hango su sai fara haniniya zai tsinke saboda ya razana da ka sassauta murya he su koma sama da gaska sassauta murya he su koma sama annabi ya ce da ka ci gaba da karatun kuma kana daga murya ya sun sauka har cikin tsakar gidanka ina fata an fahimci magana don allah wannan akwai falala dangane da sallar nafila a gida ko babu akwai falala banda wannan an samu ruwaya da ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin hadisi a wannan littafin da muka karanta da cewa idan mutum ya zo yana sallan nafila yana karanta alkur'ani mala'ika zai zo yana mai da muka zo muna magana akan mai muhimmancin menene tsabtace baki kafin shiga sallah ko kafin karatun alkur'ani manzo Allah ya ce idan mutum ya zo yana sallan nafila yana karatun qur'ani mala'ika zai zo yana ta fuskantar sa fuskantar sa har sai ya dora menene bakin sa akan bakin shi yana jin wannan ayoyi da yake karantawa na alkur'ani a halin yana sallah kaga wannan ya nuna mala'iku suna zuwa guraren da ake sallolin nafilfili da karatun alkur'ani saboda haka wannan duk yana nuna mana falala da alherin sallolin nafilfili jama'a saboda haka mu dage mu dinga yin su a gidajenmu wallahi gidajenmu za su ƙara haske sannan banda wannan ka dinga ƙoƙarin tayar da iyalanka wala Allah kai ka dafu ka gaji kai ne mai shiga da fita da buge-buge su kuma da ɗan dama-dama to kai in ba za ka iya ba sai ka ce to wance e ta da yaran a yi koda na fila raka a biyu da wuturin kwaya ɗaya sannan a koma a kwanta in so samu kai ka zama liman ka ja su a yi sannan a koma a kwanta kwata-kwata fa wannan sallar da muke magana fa wallahi in ka ɗauki minti goma sha biyar ta ike ka kai ba wai sai a cewa aka yi ka sauke ƙur'ani ba wanda ya ce wannan ƙulhuwan da ka iya da falaki da yanzu za mu zo mu ji akwai nafilar da annabi ke karanta mata ayoyi guda biyu kawai aya ƙwaya biyu rak yake karanta so kar ka ɗauki abin da girma ka ce to akaramakalla ba wani akaramakallahu abin mai sauƙi ne addinin annabi muhammadu ba addinin wahala ba ne inda duk ka ji ana wahala a musulunci to ba annabi ne ya ce a yi ba wasu ƙarfi ne kawai suka faɗa kuma aka biye musu jama'a kun fahimci magana da kyau ku amma in dai na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to ba wata wahala a cikinsa na? amin mana eh ba daga annabi ba wala albani zari ya ce inda ka gama shakka a addini ana cin bakar wahala ya ce to ka sa takalmin ka kaɗi ba da gudu ba na manzan Allah ba ne na wasu ƙarti ne kawai an gane magana da kyau so saboda haka ba wani abun wahala kulhuwan da ka iya falakin da ka iya nasin da ka iya ayatul kursiyin da ka iya amanar rasulun da ka iya su din nan dai da su ake waɗannan menene na bilbili za mu zo mu ji nan gaba kaɗan in Allah ya kawo mu gurin a yau cewa annabi yana yin nafila da ayoyi guda biyu ɗaya tana cikin suratul baqara ɗaya tana cikin suratul ali imran ayoyi guda biyu a raka'ar farko sai yayi waccar ayar a raka'a ta biyu sai yayi waccar ayar ayoyin suna gama da juna ta suratul baqara ita ce qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وأن سورة البقرة كنا تسورة آل عمران قل آمنا بالله بقولوا قل آمنا بالله wa ma unzila alaina ba wa ma unzila ilaina ba ta bakara ce ilaina ta ali imrana alaina ina fata an fahimta wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ba ila ba wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba sai ce wa ma utiya musa wa isa sai ce wan nabiyuna ba wa ma utiya nabiyuna ba wa ma utiya nabiyuna ta bakara wan nabiyuna wannan ita ne ta Ali Imrana wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna a waccan raka'a ta farko sai karanta ta bakara a raka'a ta biyu kuma sai karanta ta Ali Imrana ya gama raka'a nafila raka'a biyu me ne abun wahala a duk ka buka wahalar da kanka ka je ka ɗebo maganganun wasu hayaniya na yan bid'a ka zo ka rasa inda zaka sa ba wani abun wahala a ciki saboda haka aya biyu ta ishe ka nafila bawan Allah surori kananan nan sun ishe ka nafila karka wahalar da kanka karka dora wa kanka wahala annabi bai dora maka ba Allah bai dora ma ba jama'a kun fahimci maganar da kyau Allah ya shigar da mu da haka yake cewa fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba mutum ya sani mafi alherin sallarsa da zai yi shine yayi a gidansa kai dai idan sallar menene farilla ita ne ake a masallaci anwa'uha nau'ukan nafilfili nau'ukan su yaya nau'i nau'i sallolin nafilfili nau'i nau'i bala yace salatu tatawwu'i qismani mutlaqatun wa muqayyadatun sallolin nafilfili kala biyu ne mutlaqatun akwai sakakkiyar nafila kai tai har sai ka gaji kai ta bugawa har sai ka ji kagaji wannan ita ba ta da adadi ina fata an fahimta wa muqayyadatun akwai kuma wacce take an takaita ta karka wuce biyu in biyu aka ce karka wuce hudu in hudu aka ce karka wuce sha ɗaya in sha ɗaya aka ce karka wuce sha uku in sha uku aka ce ina fata ana fahimta mutlaqatun wa muqayyad wacce aka sake ta da kuma wacce aka bi kayyade ta malam ya ce falmuƙayyada to bari mu fara da wacce aka ƙayyade saboda me saboda a cikin ƙayyadewa ne in ka zarce za ka saba manzan Allah haka ne ko ba haka ba amma a cikin sakakkiya ba wani sabawa kai ta yi kawai amma ita wacce aka ƙayyade nan ne inda kuskure ya fi baruwa don haka sai malam ya fara da ita malam ya ce falmuƙayyadatu ita wacce aka ƙayyade ta hiyal ma'arufatu bis sunanin rawatib su ne na filfilin da aka san su a gurin malaman fikihu da cewa sunanin rawati sunnoni da ake so bawa ya dinga gudanar da su a rayuwarsa a yini na filfilin da a yini ba a buƙatar ka ka wuni rana ta fito har ta faɗi baka yi su ba ba a buƙatar haka sai fa idan hakan ta faru bisa larura to wannan kuma wani abu ne daban amma in so samu ne in ji hausawa to waɗannan ana buƙatar a yi su sunani sunanin rawati ina fata an fahimta qabla salati wa ba'daha wasu rawatib din ana yin su kafin sallah wasu kuma ana yin su menene bayan sallah to wahiya kismani to su din ma kuma kashi biyu ne ita kanta muqayyada din ita ma kashi nawa ne kashi biyu ne akwai muakkada wanda an karfafa sunna ce muakkada wato tana dab da ta zama farilla amma ba ta zama menene ba farilla ba amma tana dab da zama mu'akkada tana da ƙarfi sunna ce mai ƙarfi wa ghairu mu'akkada akwai kuma wacce sunna ce amma ba mai mai ba ba mai ƙarfi ba an gane magana da kyau ko fal mu'akkada dan haka ita wacce take mai ƙarfi din menene sinta ashara raka'a su raka'o'i ne guda goma sha nawa sha biyu haka da haka su ne mu'akkadai raka'a goma sha biyu ne ake so a yi sai a ƙara da wuturi sai su zama ƙwaya nawa sha uku to bari mu ji wannan magana an abdullahi bin shaqiqin قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قائدا ركع وسجد وهو قائم وكان إذا إذا طلع الفجر صلى ركعتين an abdullahi bin shakikin an karɓo daga abdullahi ɗan shakiku an gane ku ƙala yake cewa sa'altu aisha abdullahi ɗan shakiki ce na tambayi na na aisha ummul mu'mini na uwar mu'mini kenan ko an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tadawwuri game da sallar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana nufin game da sallarsa ta nabil bili shine an tadawwuri faƙalat na na aisha ita ce wa abdullahi ɗan shaƙiƙin kana yi salli fi baiti ƙablar zuhuri annabi ya kasance kafin azahar ta yi kafin a shiga sallar azahar yakan yi nafila a cikin ɗakina nawa yake yi arba'an guda nawa raka a hudu ku dinga kirga mun tare da ku za mu kirga thumma ya kharuju sannan sai ya fita fa yusalli bin nasi sai ya sallar azahar tare da mutane thumma yadkhulu sannan sai ya sake dawowa gida fa yusalli raka'atayn sai ya sake yin nafila raka'a nawa biyu nawa kenan shida wa kana yusalli bin nasi al-maghriba sannan annabi sai ya fita ya sallar magariba tare da mutane kaga bata faɗi sallar da ake yi ba kafin la'asar ba dan kafin la'asar ba a menene ba a nafila a sorry bayan la'asar ba a nan la'asar ba a nafila sai dai dab da menene da magariba ko bayan magariba an gane ko wa kana yusalli bin nas al magriba to sannan sai annabi ya fita ya sallar magariba tare da sahabbai thumma yadkhulu sannan sai ya shigo fa yusalli raka'atayn bayan magariba sai ya nafila raka'a nawa biyu a cikin gida raka'a nawa kenan takwas wa yusalli bin nasi al-isha sannan annabi sai ya sallar isha tare da mutane wa yadkhulu baiti sai ya shigo cikin daki na fa yusalli raka'ataini sai ya sallar nafila raka'a nawa raka'a biyu in an hada ya zama nawa kenan goma sai ta ce wa kana yusalli min al-layli tis'a raka'atin ya kasance yana yin sallah a cikin dare raka'o'i guda tara fihinna al-wutr a cikin su akwai menene wutiri wa kana yusalli laylan tawilan yakan yi sallah a dare mai tsayi qa'iman yana tsaye yana rera karatun alqur'ani wa laylan tawilan wani lokaci kuma yayi dare mai tsayi qa'idan yana menene yana zaune yana sallah ina fata an fahimta wa kana idza qara'a wa huwa qa'im to annabi ya kasance in yayi doguwar qira'a yana tsaye raka'a wasajada wa huwa qa'im ko sai yayi wato ruku'u da sujuda yana menene yana menene yana zaune qa'imun yana tsaye tsaye sori yana yana yana tsaye wa idza qara'a qa'idan idan kuma yayi karatu ma'ana yana sallar sai yayi karatun sa ame a zaune raka'a wasajada wa huwa qa'idun sai yayi ruku'u yayi sujuda yana menene yana zaune wato sallar manzan Allah kala biyu ce wani lokaci annabi yakan ji ya gaji domin ya halatta jama'a yana so ina son ku gane wannan idan ka ji ka gaji ko kana da larura ba za ka iya sallah a tsaye ba ka yi ta a menene a zaune da kira'ar da ruku'u da sujudar duka a zaune in kuma ka ji kana jin garji da lafiya da lokaci ka yi ta da ruku'un da sujudar da kira'ar duka a menene a tsaye to annabi yakan yi haka saboda haka wani tsayi wacce take wahalar da shi to in tsayuwa tana wahalar da kai ina dattawan mu ina dattawan mu wanda ga rashin lafiya ga shekaru ko to annabi ya ba ku mafita da ba ku fahimci magana da kyau kana iya sallar ka a zaune kuma ba wai fa sallar nafila ba hatta sallar farilla hatta sallar farilla kana iya yin ta a zaune ba mun karanta da ku ba a baya mun karanta da ku kuma idan liman ya fusge ka ina so mu gane wannan da kyau saboda maganin wani lokaci limamai sukan tsayawaita ko don liman ya ja ka da yawa nemi guri ka zauna ya ta kira'arsa kana zaune zauna kawai abinka jama'a kun fahimci magana da kyau haka mu'azu dan jabal yayi jama'a ya ja mutane sallah ne sai ya zuje kawai ya fara karatu ya gama bakara ya fansama ali imrana ya gama da ita ya fansama cikin nisa'i wani balarabe ya dawo daga ciwo jama'a ya gaji sai ya ga sallar isha kar ya wuce gida ya rasa jami sai ya daure shanunsa a gefe sai ya shigo da ya ji an yi bakara ya daure dai har aka gama bakara kai ya yi kokari billahi lillahi kusan izu biyar jama'a bakara kusan izu biyar ne ai ina an ramon haka ne an rama ko ba ka izu biyar yau sumi ɗaya ne kawai babu ko rubi ɗaya ne babu a izu biyar to wallahi yana tsaye har aka gama ta aka shiga ali imrana kuma daga kiwo ya dawo ga yunwa ga gajiya ga jikinsa busu busu to da ya ji an shiga ali imrana gaskiya da ya ji an yi rabi kuma ba a tsaya ba sai ne buguri ya zauna abinsa a wata ruwaya aka ce sai koma gefe ya ƙarasa sallarsa ya rabu da liman ka to kaga tambaya a nan yanzu ya halatta idan liman ya rike ma wuta ka koma gefe ka ƙarasa ka rabu da shi kai sallama kawai ka fita abinka tun da garuwa ya ta zo eh ba za a ababin nan ba ko a wannan zamanin namu ragin za a samu matsala to aka ce ya koma gefe to shi ne ana idan da sallah to yan tsugudidi jama'a sai suka samu mu'azu sai suka ce wani mun yi sallah da wani munafiki a masallacin nan dan Allah ka ji jama'a mu'azu ya ce ya aka yi suka ce ai kana fara karatu da ya ji ka tsaya ba zai nemi guri ya zauna mu'azu shi kuma sai ya ɗauki magana sai kai ta gurin manzon Allah a'a afwan ba mu'az ya kai magana ba shi mutumin ne ya ji an zarge shi da munafurci sai ta tafi ba zai yarda ba sai tafi sai kai gara gurin manzon Allah annabi ya ga annabi abin da ya faru da kuma shi abin da yayi annabi sai ya ce a kira mu'az aka kira shi marawaitan hadisi yace tun da yake bai taba ganin bacin ran manzon Allah irin wannan ranar ransa ya baci idansa suka kada suka yi jawur ya fada mu'azu da fada ya ce a turidu an tafuna fattanan ya mu'az ya fada shi da fada ya ce in za ka yi sallah da jama'a ka sani akwai mabukata wani lafiyarsa garau kuma saurayi ne amma ya taho da wata damuwa yana so ya gama ya je ya ne ya yi damuwarsa karka rike shi wani kuma tsoho ne lafiyarsa garau amma jikin ya yi rauni saboda shekaru ko wani kuma menene marar lafiya ne ga shekaru ba shekaru da yawa amma rashin lafiya ta riga ta ci jike shi ba zai iya tura tsayuwa ba ya ce amma in za ka yi sallah kai kadai ka karanta abin da ka ga dama amma inda irin waɗannan ne ka karanta wa shamsi ka karanta kaza in tsakiyar qur'ani za ka ɗauka ɗauki rabin shafi ko shafi ɗaya ya isa ka yi ruku'u ka sallami mutane to abin da kawai nake son ɗauko daga kawo wannan ruwaya shine halaccin zama kai sallar ka a menene a zaune ko kana bin liman ko kana sallah kai kaɗai da haka in liman ya rike ma wuta ka ji ba za ka iya ba nemi guri ka zauna haka wannan sahabi ya yi wa mu'azu kuma annabi bai ce sallarsa ta mai ba ya ɓaci ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ka nemi guri kawai ka zauna ka ƙarasa sallar ka ka gama shikenan an gama an sallar ne ka tashi ka fita shikenan kawai kaga ka huta da wannan dogon tsayuwa da liman ya rike ka Allah ya kiyaye to mu je mu abin nan muna so fitar da magana dan mun ce raka'a goma sha biyu kuma goma muka ji ba mu ji sauran biyun ina za su fito ba ko wa alaikum salam eh ka jira ba ka jira shi in ya gama in ya sallame sannan sai kai ma ka sallame jazakumullahu khairan wa kana yusalli laylan dawilan a abaka wa kana idha qara'a huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im wa idha qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa hiya qa'imun wa huwa qa'idun wa kana idza tala al-fajr kajibo to ya kasance idan al-fajr kuma ya keto salla raka'atayn sai salla raka'a nawa raka'a biyu to ita ne ta saka ta mana raka'a goma sha nawa sha kun fahimci magana da ke ku so don haka waɗannan na bilfili su ake so ka riƙe raka'a sha biyu a yi kafin la'asar kai raka'a nawa hudu sorry azahar bayan azahar kai raka'a nawa biyu bayan magarba kai raka'a nawa biyu nawa kenan takwas bayan isha kai raka'a nawa biyu goma lokacin alfijir kai raka'a nawa biyu sha biyu idan ka hada da wutirin da ake yi a lokacin mai isha in ka hada ya zama raka'a goma sha nawa sha uku to a dare kuma ɗayan biyu in ka ga dama don mun ji cewa yakan yi raka'a tara to annabi yakan yi wuturi da tara a dare kenan wannan muna lissafin na yini ne fa amma na na aisha ta ta haɗa mana da na mai kuma na dare ina fata ana fahimtar magana so idan annabi ya ga dama a dare sai ya yi wuturi da ƙwaya tara wataran sai ya wuturi da kwaya goma sai ta zama raka'a nawa sha ɗaya wataran kuma sai ya wuturi da kwaya nawa sha biyu abin nan raka'a sha biyu sai ya zama raka'a ita ma goma sha nawa sha uku kamar yadda ta yi nin nan take sannan abin da malamai suka ce dangane da wannan nafilfili domin akwai sabanin malamai dangane da adadin rakawoyin nafilar dare kuma abin da ya jawo sabanin wasu hadisai ne da nana Aisha ta faɗa cewa annabi baya karawa a raka'a sha ɗaya ko ya rage a ramadana ko ba a ramadana ba na fata ana fahimta kuma wasu malamai abin da ya sa suka rinjayar da maganar nana Aisha saboda ayyukan annabi na cikin gida an fi yarda da maganganun matan shi a kansu amma ayyukansa na waje kuma an fi yarda da maganganun sahabbai sama da matan shi don gane ko kun gane ba yanzu idan matar mutum ta ce yana yin kaza a gida da daddare kai kuma sai ka ce ƙarya ne da wa za a yarda da maganarta ha da matarsa bana kai a lokacin da daddare ina kake haka nan ina fata an fahimci magana amma shi ita tana tare da shi a wannan lokacin don haka ta fi ka sanin me ke gudana na rayuwarsa da daddare amma idan kai kace yana yin kaza da rana sai ita kuma tace ƙarya ne magana wa za a gaskata ta ka saboda idan ya fito kuna tare haka ne ko ba haka ba ita kuma ya batta a gida to shi yasa malamai suka ce idan maganar na na Aisha ko maganar mata manzon Allah ta zo akan abin da ya shafi cikin gida to an fi yadda da me da maganganunsu amma in ta zo a waje sai aka samu wani sahabi kuma ya saba to an fi yadda da maganganun sahabbai akan nasu wannan wani fikihu ne na malaman hadisi da suka fitar so ala ayyi hada annabi yakan yi tara yakan yi goma da wuturin kwaya ɗaya sha ɗaya yakan yi sha biyu da wuturin kwaya nawa kwaya ɗaya sha uku to sai su ma suka ce in annabi zai yi na filfilin da suke mafi karanci daga sha uku to gaskiya yana tsawaita karatunsu da kuma rukuku da su da su ana buƙatar in dai ba za ta kai sha uku ba to ya tsawaita karatu kuma ka tsawaita menene rukuku da sujuda tunda rakawoyin sun ragu to ya kamata karatun ya karu kuma rukuku da sujuda ya menene ya karu amma idan sha ukun za ka yi to ko idan shamsu kuwiyar ka da ba matsala ko wa shamsu wa duha ka da ba matsala amma in raka'a sha ɗaya za ka yi ko tara musamman ma tara to lalle ana buƙatar ka yi ainihin wato karatu mai tsayi kuma mai yawa haka in kai ruku'u ana so kai ta tasbihi a cikin ruku'u haka idan kai sujuda ana buƙatar kai addu'o'in sujuda masu yawa an gane ko to wannan shine kadai a takaice abin da zan faɗa mana amma maganganu dangane da nazirfilin nan suna dewa na malamai amma ka rike wannan a matsayina da ni da kai na ɗaliban ilimi mu fara da wannan kafin mu je kan waɗancan maganganu an gane magana da kyau ko hadisi na ɗaya ne za mu ƙara sahe mu dakata wa an ummi habibata qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salla ithna asharata raka'atan fi fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baytun fil janna ka gani annabi yace duk mutumin da ya raka'o'i guda goma sha biyu fi yawmin a cikin yini wa laylatin da dare to kulura nan fi yomin walailatin malamai suka ce ana nufin da daren da ranar duka kar ya wuce raka a goma sha nawa sha biyu wasu haka malamai suka fassa an gane magana da kyau ko wasu kuma suka koma kan waccar maganar tamu shine a yi ni kai raka a sha biyu da wuturin kwaya nawa ɗaya sha uku a dare kai raka a sha biyu da wuturin kwaya nawa ɗaya sha uku sun zama raka a ashirin da gida an gane magana da kyau ko amma waɗanda suka ce ana nufin da daren da yinin ka yi raka'a sha biyu da wuturin kwaɗe su ma suna da dalili a sunar manzan Allah kun gane magana da kyau ko su ma suna dalili saboda haka kana iya yin hakan kana kuma iya yin wancan ɗin da muka ambata da fatan Allah ya datar da mu Allah kuma ya karɓa mana ayyukanmu ya kuma ganar da mu wannan karatuttuka da muke yi ya ba mu ikon aiki da su za mu tahi gairu mu'akkada na filfilin da ba a karfafa su ba waɗannan dai su ne karfafan so duk wanda za ka ji bayan wannan su ba ƙarfafa ba ne na eh eh eh idan yi karatu yana tsaye sai ya ruku ya sujuda ma yana tsaye ma'ana baya komawa ya zauna ka gane magana ka san akwai nau'in nafilar kuma da ya halatta kai karatu a tsaye in za ka yi ruku'u da sujuda kuma ka koma ka bi ka zauna sannan sai ka yi ruku'u da sujuda to sai na Aisha ta ce yadda annabi yake yi idan yayi karatunsa a tsaye to da ruku'unsa da sujudarsa ma a me yake yi ba komawa yake zauna ba akwai kuma nau'in nafilar da zaka iya yin karatu a zaune in zaka yi ruku'u da sujuda kuma sai ka bi a baka gane baka ka san yadda ake ruku'u a zaune yau wato baya yin haka idan dai karatun a tsaye to ruku'u da sujuda ma a tsaye yake ba sai ya zauna ba ka gane magana bai gane amma kun gane ku yawwa akwai wato akwai akwai nau'in nafilar da za ka iya yin karatu a tsaye in ka tahi ruku'u da sujuda sai ka bi sai ka zauna to shi annabi ba haka yake yi in yi karatunsa a tsaye to ruku'unsa da sujuda sama a tsaye yake ba sai ya zauna ba ka gane magana yawwa haka kuma idan yayi karatunsa da ruku'unsa a me abin nan yayi karatunsa a zaune to ruku'unsa da sujudinsa ba sai ya miƙe tsaye ba nan ma a zaune yake tunda akwai kuma nafilar da ya halatta ka yi karatun a zaune amma in ka tahi ruku'u da sujuda tunda ba su da tsayi sai ka miƙe tsaye sai ka yi su kun gane magana Allah ya shirya da mu to za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe dari da ku Allah ya fi mana haza kuma inda na billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na'am a mun karanta hankalin kai na ina mun karanta shine hadisin karshe mun karanta shi akaramakalla ina ga wani ya dan ja hankalin ka ne إيه. إن شاء الله الله أكبر الله أكبر
نعم آه، بعد كل. بعد- بعد كل. وجه قال إيه قال والله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أما قاعد- قاعد إله يسمعوا.
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة